إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أما مسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو دغنان gidan radiyon jihar da magara mu shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaqa yau muna Laraba goma ga wata na Jumada al-Akhirah hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da hudu Allah mana mafaka uwa kamar dai da kuka sani sati da ya gabata ba mu kai tsaye ba yau Allah kaddara mun dawo kenan abin da za a roka ganin cewa za a yi ƙoƙarin kira mai tambaya wata da alaƙa tambaya da ta addini ana iya tambaya a yi kira a lambobi kamar haka lamba biyu za a bada akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka yan wajen yi wani shirin tsawon zuwa haye zuwa kare shidda ba minti 20 ganin saboda lokacin sallah ya kurewa don mu samu sallah kuma za a bar huduba tukwan bayan huduba ta kuji labarin karshe kenan za mu rage minti 20 na karshe kenan shidda ba shin za mu tsaya mai tambaya zai tambaya kenan daga nan haye zuwa minti kare shidda ba minti 20 kuma tambaya kai tsaye insha Allah Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Akan kalla barka da wuri.
Barka alhamdulillah.
Ya aiki kuma a baka aiki.
Alhamdulillah alhamdulillah.
Zama da zama muku fata alheri ubangiji Allah sa a fatakar wadda ake Allah ka fita da daukar Amin amin rabbul alamin.
Wallahi muna ji da ku sau da kafa.
Daga ina ne kai?
Sa'ida Albazu ne daga nan Burni Bandawa cikin kwamitin kanci.
To to to to Allah taimaka. Allah taimaka.
A fitin ma'azin Allah mu ji addu'a.
Allah amsa mana Allah amsa mana.
Zama da zama muku fata alheri.
Amin. Kenan yan wanda duka inda suke suna iya kira kai tsaye a wannan lambobi kafin lokacin namu na ƙarshe kenan zuwa ƙarshe shida ba minti ishirin insha Allah cewa dai lamba ta Airtel mai lamba casa'in da shida casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am cewa dai lambobin da aka bada dai a ciki dai wadda mutum ya yi wannan yana iya waccan ganin duka lambobin dai na wani kuma koda mutum ya makara ganin ko bai shiga ba daga baya yana iya kira a lambar insha Allah muna fata dai wanda zai kira ya kokarin kawo da rediyo ko barin inda rediyo take ko gashe rediyo a inda yake in zai magana da salula ya ji magana shi a salular shi shine zai ji abin da muke hudi mu mu ji shi abin da yake hudi kenan muna fata a kyakkyawan shaurare kyakkyawan aiki shine ka a yi magana da radio tana yi da salula ka ji magana ka a salular ka shine zai bada kyakkyawan shaurare da kyakkyawan masu amsa ba da kenan amsal muna fata yan uwa za su gano dai da irin bayanin da ake yi. kuma cewa dai in kullum muna bayani cewa musulmi wanda yake mai imani da Allah subhanahu wata'ala daren lahira ya san da cewa eh, rayuwa da yake yana yi rayuwa ne matsayin shi na bawa mai ibada assalamu alaikum na'am
Allah ya launu na yalo an yi lawo alhamdulillah an da ce garin malam to bismillah daga ina ne eh daga nan ne zan to bismillah antana sai dangance da malam kawo mutum ne yake sai da harkar maganin ka haka
wani irin magani yanzu ko eh ko magani na farmasi haka to
to ko yanzu in wani magani ya zo mai misali yana mai da kuɗi kaɗan haka eh sai wani ya zo mai da tsada eh wancan tsohon wanda ke gare shi sai ya ɗauko da wanda ke gare ya tsohon wanda ya bai da tsada ƙwarai da wanda sabo wanda ya tsaya sai ya gama kuɗin gaba ɗaya sai ya ji su sai ya sa ma kuɗin saura da tsoho da sabo kuɗin su zama duka guda shine muke tambaya shin ko ya halitta hakan to kamar radio
eh salamu alaikum salam na'am muna fatar da uwa kenan za su yi kyawun shaurare gama daba da wajen yin magana a lokacin da kake magana ka samu waya kuma muna magana cewa assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
Adam,
muna radio ne kana tambaya ne a kyaukiya ne muka yi da aka tare to na gode na gode zakumullahu khairan alhamdulillah a sarmar da الحمد لله نعم kenan dai eh, cewa kiran ne ya kamata idan mutum zai kira a lokacin da zai kira da salula shi ya kashe rediyo ko ya baɗin rediyo ta ya magana kai tsaye ya ji magana shi a salular shi wani zai ce ga rediyo tana iya ji magana a rediyo kuma yana salula wanda shi ne kika matsala ba fahimtar abin da kake hudi muna fata yan uwa za a kyakkyawa fahimta kan masala Eh, a takaice mai magana ta farmasi an wadda ka wannan lamarin kasuwa aka samu nan wannan margima tsakanin masu kaya ko masu saye shi mai sai ya ce me yasa zaka ƙara kuɗi alhali kayanka mai arhani mai tsada bai zo ba shi kuma wani lokaci shi ma kuma mai sai da wal zai iya samun asara in misali yanzu umar kamun misali wannan duk da ana wuri ne mai rigima misali yanzu ana sai da kaya jika goma goma misali shinkawa jika goma goma buhu ina so tan guda jika ɗari biyu ya sa aka ce shinkawa ta koma jika goma sha biyu biyu to kaga idan ka ce ni in saida goma in na ƙare saidawa na iya so tan guda kaga na karya kiran jari na ya karye to nan mutane masu yin su ce me yasa zaka ƙara to bayan haka in za ka gano kai mai sai shi yanzu mai sai da shinkafa jika goma goma ya shinkafa ta koma takwas takwas akwai mai sai mu cika mishi cika bibiyin wannan kaga wani wuri ne wani abu da yake da dan haka kasuwa a shar'ance kurin kasuwa zaman kanta take hawa ko sabka in ta hau a hau da ita hau da kai in ta sabka kuma a sabka da kai haka take wani lokaci mai sai ya samu tsada wani lokaci shi mai saidawa ya samu faduwa wannan haka take mai sai ya samu ya samu tsada mai saidawa ya samu riba tana faɗi ma kun ba mu ce yanzu kayan suka fadi shi dan kasuwa a tausaya mishi a cika mishi sauran kuɗin da ya fadi nawa aka yi saye kaya dan lokaci kayan yi mugu faduwa dan kasuwa dole ya sai da ya fadi to kuma me yasa idan kaya suka suka suka aka ci riba a ce bai ci riba ba dole ya fadi sai da akan yanda kuma in ya sai da bai ya so da haka nan ba ko da wani bai arhani an yi sai da wani zai so ka kenan idan ina jaran tan guda yanzu kenan bai sai tan guda wani an wata kace dai magana da kake yi din da kai dai kurin kai aiki da yanayin kasuwa in ka sun hau ka sai da zaka in suka rage ka sai da da rage illa kullum inda dama an san annabi ya addu'a ga wanda zai rage ba a san mutum mai galaza mutane annabi ya addu'a liman lamar an sama fi zashara sama iza ba annabi ya ce ya addu'a ta alkhairi ga duk mutumin da yake mai saukin kai wajen sai ko wajen sai da wajen sai bai kare mutum kasa ko wanda in kana son sai da kayanka ya karya ka dan sai da sa kansa kudi annabi ya wa mutum addu'a wa mai sayan kaya in zai sai kaya bai kare mutum kuma ya addu'a ga wanda mai sai da bai cin muguri ba ce mana sai ya saya ya galaza mutane duka wani annabi ya musa addu'a ta alkhairi da mai saye cikin sauki bai karya mutum da mai saida cikin arha amma harkar kasuwa sama ko ƙasa wannan abu ne daga Allah subhanahu wataala dan sahabbai sun sun ji Rasulullah kamar farashi sai irin na rasulullah sai irin na rasulullah kamar farashi na bice la yace ina gudun in gama da Allah da haƙin wani yace Allah shine al-qabidul basit Allah shi yake farashi ma'ana in kaga ya sama Allah daga Allah ne ƙasa daga sama ne daga Allah ne kenan a a koma ga Allah ne morora wajen Allah dan haka a takaice dai kenan halin kasuwa ake bi hawa ko sabka inda ta bada haka za a yi in kayan ka suka suka dole ka sai da bana haka in suka zaga kuma suka sai da daraja da suka yi wannan abu ne ka'ida ce misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a su mishi ragon layya da dinari guda inda ya je sayan sahabin ya samu rago biyu dabba biyu ya samu ya samu dabba biyu a hanya sai ɗaya dinari guda ya ka annabi dinari guda da ragon shi ni ba ya sama ɗari annabi ya ce Allah albarkacin kaso ka kaga ai nan ka tari ne aka na kasuwa haka akan samu kaya su yi daraja da haka yan wa a takaice dai maganar kasuwa yanzu misali zama ku misali sau da yawa kan haka za ka samu wurare a nan garin da na san da su wanda nan da yan shekaru da dama wurin a mairi ta ba da wurin a ƙasa da jaka biyar ƙasa da jaka biyar mairi ta ba da wurin a yau wannan wurin ba su da mashi miliyan ɗari bai saiwa baiwa mai shi sai mashi a miliyan ɗari a nan ganin gungunan gasa na san su amma mai ta bada san shekaru masu yawa a jika biyar biyar ya ce yanzu shi yanzu wannan mai karan tun da arhain sa ya sai da jika biyar biyar ka san ba ma hankali a magana ta haka kasuwa ta sa ta yi ƙasa abu ne din ta canza haka ake bin tukwarar Allah shirye da mu yan wani muna magana cewa masu kira su yi kokarin kira a lambar da aka bada ta airtel mai lamba 96 da tara sifili ɗaya sittin da biyu lamba ta mu tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin kuma arba'in da biyu wannan su ne lambar guda biyu in za a yi kira a kansu ta airtel da ta mu mai tisa'in da shidda 99,162 da mai mu 94 32 50 kuna bayani ko da harka layi ko rezo za mu ce bai shiga ba to lambar da ake badawa ko daga bari mutum ya kira a kan tun da lamba tashi kenan ko da an tashi daga shirin ne ana iya kira a lambar da aka bada da neman bayani ko ƙarin bayani kan bayanin da na yi ko kan wata tambaya da mutum ke da ta addinin musulmi na fata Allah mana muwafaka a kan daidai kuma kwarakwari Allah gafarta sati da ya gabata ne ba mu kai tsaye ba ganin bulaguro kenan yanzu kai tsaye ne mutum yana iya kira kai tsaye a yanda yake ji a yanzu muna fatar yan uwa za su fahimci abin da ake ni kuma bana karanta mutum zai tambaya kira zai ba message ba bana iya tsayawa in karanta message a lokacin da muke shirin sai dai mutum wanda yake tambaya zai yi kira ne kai tsaye a lambar da aka bada kenan kira sa a kai tsaye ba message ba message bai wa ya karanta shi na fatar cewa dai yan uwa babban abin muke magana da zinan fara magana mun tsaye da na maganar lamari na ibada don wanda yake bawa ne mai kalmar shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammad manzo ne na Allah to kaga wannan imaninka da Allah da manzanci ya lazabta maka duk abin da za ka yi na ibada tun da ka yarda kai Allah ka ɗauki alƙawarin za ka gama Allah da kowa za ka bauta mu Allah shi kaɗai kuma Muhammadu shi ne manzo na Allah da Allah ya aiko ya karantar da kai abin da Allah ke so ko bai so na haka kenan duk musulmi ne mun tabbatar da wannan kalma wannan alƙawarin da ya ma Allah ya yi ƙoƙarin da abin da zai yi na ibada ya yi ƙoƙarin neman sani daga tushe yaya ake kaza yaya ake kaza tun daga ɓangaren kama ruwa ne bangaren arwalla ne bangaren sallah ne da bangaren balle kuma tushe tauhidi don haka yana musu wajibi ne ga duk mai neman tsira gobe kiyama ya koma ga Allah cikin kyakkyawan hali dole ya karanci addinin shi ya san addinin shi ya addini akan hujja ba kurin ba na ga ana yi kuma babu wani abu na duniya da za a yi a ci nasara akan jahilci to balle addinin Allah wanda kuma kai Allah yi ka dan shi Allah ya halicce kamar Allah ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mun halicci ba aljani da mutum sai don su kaɗe ta da ibada kina manuwar da aka yi ka dan ta dan adam ya kamata ka bata muhimmanci ba abin da yake gaba da kai a wajen ka kamar shi ba noma ba ba kiwo ba ba kasuwa ba duk abu ne na gyara rayuwa duk mai hankali mai imani da kake kasuwa ko kake aiki ko kake kana yi ne dan gyara rayuwa ka ci halak ka yi alkhairi ka koma ga Allah cikin kyakkyawan hali ba kun kai da wani ka cika shakurin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am malamin ya lafiya lafiya lau daga yana
daga cikin da madara to bismillah in tambace mm Malam ina tambaya da Allah wata addu'a ce mutum zai karanta kamar kana kana aiki da mutane to kuma shi mutumin yana wani ɗaki sai yana kai kana wani ɗaki amma sai ya ringa isko ka yana maka abubuwa haka kawai wanda yake so zai ya takule ka don kai magana ya bata maka aiki shi yana ganin shi babba ne sai ya isko ka a gaban ma'aikatan yana gaya maka magana yana hudu abu mutanen kowa ya san da kai yake kuma kar ka baka da bakin da zaka maida mishi saboda kana tsoron kana tsoro ya ya zama maka matsala akan aikinka.
to magana kamar Ina radio nake so a mini wata a bani wata addu'a wata zan ringa yi.
kamar radio Allah ya sa ta
kamar radio Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar shi wasu azkar wanda duk yake yin su Allah zai kare shi daga sharrin mutum ko aljani duk wani laƙullar shi ko in kana insha Allah Allah zai ma kariya ga mahasadi ga mai mai- zai mai maki duk wani wanda yake sharri gare ka menihi mugu mun gare ka Allah zai ma kariya kan shi inda kana wannan azkar kin sahiya da mulci su ne menene karanta kul huwallahu kawa uku bayan sallar asuba kul a'udhu bi rabbil falaq kawa uku kul a'udhu bi rabbin nas kawa uku wannan kai su bayan asuba uku uku haka bayan magariba kai haka uku kul huwallahu uku kul a'udhu bi rabbil falaq uku kul a'udhu bi rabbin nas uku bayan magariba a sallar az-zuhr la'asar da isha a karanta kawa ko ce ɗaya ɗaya kul huwallahu ɗaya kul a'udhu bi rabbil falaq ɗaya kul a'udhu bi rabbin nas ɗaya kaga a sallah biyu asuba da magarba uku uku a zahar la'asar isha ka karanta ɗaya ɗaya wannan insha Allah na fita dimme da zumta haka Allah zai bashi kariya cikakka ta sharrin mutum ko aljini haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dole zai fito daga gida ya karanta wannan addu'a za a ce an kiyaye ka an kare ka haka je ka dawo ko da wani ne zai biyo ka shi dan dan zai ga mishi kai ina ka iya da mutumin da aka kiyaye aka kare shi ne idan ka so kuta da gida wacce ka so kuta da gida ya ce bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billahi wannan kadai kawa dai taka karanta yake huta ta kama hanya zuwa ko ina ne wannan iya daga cikin ayan azkar na kariya game da sharrin mutum ko aljani ko na huta daga gida Allah kare ka har ka je ka dawo wannan shi na wata ilwa tana ji da daidai mai ji yan wasu da kan bada adda wani ya baka wahala mana nima in yi to ai nima ba ta bace ba nima karantawa ce ne da abin da an aka karanta malami ya karanta ai dama ya karanta da ya yi. ba ya ce ba na baka wani ko ya ce a a kurin dama ana karantawa matsayinka na musulmi ne ai a wani abin in da bai hutu daga tushe ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama almanzan Allah na kowa ne annabin kowa ne kin duk musulmi ya ji abin aka ce annabi ya ce ai kaza to kurin kenan ba abin da yake gare ka shi malami gun faɗi ne zai ba ka ce malam in yi ko ka ban uzuri a shi ma isarwa ce yake dan neman lada a cikin abun kenan ba sai mutum ya ce na ba shi a dama ana faɗi ne dan a yi aiki da abu muna fatar yan waje a fahimci eh, mahimmancin eh, azkar duk abin da aka ce ya zo a sunna kurin musulmi doka zai aikata kur muna fatar Allah mana mafaka kan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana na ƙarshe da dawa cewa dai shirin namu dai na yau kin kai tsaye ne kuma lamba da za a kira lamba ce ta airtel ko ta move in wannan ba ta yi ba ka isa mu wannan lamba ta airtel ita ce 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu sai ta move 94 32 hamsin arba'in da biyu wannan su ne kowace kai insha Allah za ka iya samu assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am Malam muna laya.
lafiya alhamdulillah Sannu da kokari Allah da ya biya malam wannan muna cikin wannan shirin da ake yi.
Mun da- Allah ya taimaka.
amin daga ina kake gani
Daga nan ban jiya.
bangiya Eh da magaran.
to Allah taimaka Allah taimaka Amin ya rabu da alam.
Allah taimaka Ina da tambaya malam.
to bismillah ko addu'a nake nema saboda mahalki nake yi wanda bai da kan gado to
ina mahalki kamar an rihe ni kamar dai gani a cikin hannu
eh to ina neman addu'a wanda ya kamata in dora yi ta kama radiyo insha Allah na gode Allah ya saka da amin amin to yan wa mai magana ta maholki mara kyau da harko da annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani yana raye ganin maholki abin da ke da alaka da gaibu manzala yana raye yana zabba bayan sallar asuba ya zamna wayan mulki kaza wayan mulki annabi musu fasara mulki wannan ya tabbata annabi yana yi shi assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau
Malam tambaya ce muke akan wankan nan da ake yi da ganyen magarya.
eh
Wasu ayoyi ne ake karantawa.
a ban san wani wanka ke cewa
A?
ban san wani wani wanka da kike cewa
Wannan wanda aka ce so da shi aka yi maka kuma yana ƙara kariya a cikin mutum.
sai ya ƙara min
Ƙara kariya, kariya a to cikin mutum.
shi ke na ji ki da ta ce
To, a radio eh akwai muna maganar mahulki mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana fasara mulki ga sahabbai to amma bayan shi wani bai ma ce ma kaza kaza katini malamai kan yi lalume amma hanya mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma wanda ya mahulki mai dadi ya gaya musu shi yace idan kai mulki mara dadi da karuka da gabarci kan ba gaya kowa kurin da kayan kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka to wasu uku bangaren ka na gum yace in me ka gani bai cutar da kai kurin ka huta da kayan mulki irin wannan kurin ayi ta'awuzi a to wasu uku bangaren hagum su uku annabi ce shikenan ma me ka gani bai cutar da kai wannan shine kurin abin yahi duka wani abu eh wannan shine ah, illa ganin cewa assalamu alaikum wa alaikum salam la la alhamdulillah eh bismillahi ku ta da gida ko Bis- bismillahi tawakkaltu ala allah la haula wala quwwata illa billah kada zaka naba guda ka huta Mhm. assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Allah ne shi.
na'am Ni dai ne na dawo wannan mai tangaje da wajen farmaci na malam. Yanzu tambaya ta ta bi malam ita ce kawai dangance da sallar juma'a.
eh To kawai planning da ne gare mu sai yake kasancewa ta ran ana programan murar juma'a. Sai na ji kuma juma'a lokacin da muke barin wurin aiki ƙarfe goma ƙarfe ɗaya sai tara zan. Sai na ce wanne gidan kamata ya a ce a rinka sauka ƙarfe goma sha biyu da rabi don a ma mutane sauƙi su je su yi wanka da shirya ta juma'a. Sai ce a'a an sani da nan kawai farmasi wuri ne na inganta ana iya kawo wani marar lahiya wanda ke lahiya mun rage mun ta yi kuma babu wani magani a garin ne wa ina wajen mu kenan mu kenan ai rasa rashi dole dole sai dai kare da yin mu cikin wurin mu ke masallaci shi ne muke tambaya kan shi muka wannan ce an an ci in an kira sallar juma'a wani kasuwanci da wani abu haramun ne ya ce ai farmaci ba har da kasuwanci ba ne kawai
To, wannan gaskiya akwai kullum akwai larura, kamar dai hudi zai yi mallaya a bige a zo da shi kuma iya buƙatar magani daga gaggawa kaga ba magani ka matsala ce wannan kullum akwai larura gaskiya gaskiya akwai wannan zo- dole a diba da ruwa gaskiya ko jiya ma ana ba mutum damar jiya bai je juma'a ba gaskiya wannan abin da ga muku larura ce gaskiya lar- larura ce Eh. assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya alhamdulillah na'am bismillah na'am daga nan ne ha
daga nan dan aji to bismillah ne magana to bismillah asana sana kamar sallar juma'a eh dan haka zai mutum da raka guda eh da haka ya sallama yana iya kawo shi sai juma'a
sallar juma'a ba sallar to kam to kamar radio kamar kamar radio to a takaice dai magana mulki kenan mutum in yi mulki na alkhairi ne bata ga masu shi an kai mulki mara daɗi to da ka halka daga wacce annabi ce kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka to wasu uku bangaren gana gum annabi ce imam me ka gani bai cuta da kai kun ka huta kuma abin da ya kamata maganin wani maganin mulki ka riga azkarikin kwanciya irin kan da ake kursi wannan wajen su amana rasul suna baka kariya da kariya maka mugun mulki amana rasul da ati kursiyo da irin karanta kulhuwal ka bude hannun guda biyu ka karanta bayan ga ta'awuzi ka yi kulhuwal laƙawa ɗaya ka towa kula auzu birbil falai kawa daya tun ka towa kula auzu birbil nas kawa daya ka towa ko ce din da kuka guda uku ko ka shawa tun da kan kasa ko yana ka shawa kuma kai haka su uku insha Allah azkakin kwanciya kenan sai mai magana kan cewa eh, wanka na'am assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to uwa magana da ke dan uwa bane da nasan hadisi kararre malamai hannu suna suna kawo magana abin aka mutum sihiri karanta a daka ganyen magarya guda bakwai a niƙe da dutse a niƙa a yi karanta ayatul kursiyu irin su ma'awazat a toha a ba mutum ya shayi wanka wannan shi ne amma ba na san hadisi bane gare ne wanda zan kama kan haka nan Allahu a'lam sai magana ta juma'a ka samu raka'a daya eh abin da yake kaida kamar ruwa abdullahi bin mas'ud yace wanda ya zo juma'a ya samu raka'a daya ta juma'a to abin da yake kan shi haka sallama zai tashi ya raka raka'a ta biyu fatiha da sura a bayyane to sai dai akwai kuma sallah kusan shi a hana daga murya dan ka dauki hankalin dan wanka sai ka sai ka takaita dai kaka daga dai wanda zaka dauki hankalin mutane amma dai ka'ida zaka tashi ka fatiha da sura a bayyane ka ci raka'a ta biyu ka samu juma'a kamar da kowa samu amma idan ka zo an dago daga rukunin raka'a ta biyu ko a ta ka samu to wannan za a yi sallama ka tashi kai sallah raka'a hudu kai tsaye ta koma a zuwar ba haka salama ba ko ka ci gaba sallaka yanzu ta koma a zuwar kai tsaye na fata yan uwa ya gane muna fata yan uwa kullum dai abin da shahi kullum muna magana lamarin addini mutum in zai yayi da hujja assalamu alaikum
Ana ina lafiya alhamdulillah
kanawa kaman wannan lissara ina ayyayi kuma mi zan karanta akan me
ina da bukata ne ya isara ba bukata ba ba da ba da da ba iskara da da ba bukata ba iskara wani abin za ka yi misali wani bulaguro ko armi kana so ga da an yi kuma amma magana addu'a kun kai addu'a ka bi dare lokacin addu'a su sun dare na karshe ne kare uku na dare na lokacin da Allah ke cigiya masu addu'a irin kare uku hudu na dare ka tashi ka yi sallah ka yi raka'a ko da raka'a biyu ce kamar annabi misali annabi ya ce duk wanda ya halka cikin dare ya karanta wannan addu'a ya ce idan ka tashi kai sallah an kai arwala kai sallah kai sallah Allah zai amsa sallaka in kai addu'a Allah zai karba kenan lokacin amsa addu'a kwarai lokacin sulhu ne na karshe misali kare uku dai zuwa hudu kahin dai zuwa biyar dai to da ka harka da da zaka zaka fara yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallahi ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي من ذا لati don da kanta wannan addu'a ba an tashi cikin barci an ka tashi da ka halka ka na kai arwala ma yace kan ka arwala ma zaka an kai ta je in ka je kai arwala kai sallah ka kai sallah Allah zai amsa in kai addu'a Allah zai Allah zai karba kai kamar mabudi ne sallar dare kuma an tashi aka aka sallah misali ko da raka'a biyu ce amma annabi salati irin na ibrahimiya misali allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ay ɗaya zuwa goma kuma ayi irin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a ba kilga kai in kai kai da yawa ko ka daga hannunka duka bukatunka ga ma Allah subhanahu da fata Allah zai biya bukata insha Allah shi annabi ke bala bata dukkan daren duniya sulsun dai na ƙarshe Allah subhanahu ta'ala sauka saman duniya yana cigiya ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai tuba lokacin mutane suna barci suna shinkori ƙarfe uku nan hudun nan zuwa biyar sulsun dai na ƙarshe dai ke lokaci ne ƙware mai gara ɓasa duk mai buƙata ga wajen Allah subhanahu ta'ala lokacin kai kuka ne ga Allah Allah amsa mana buƙatunmu assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Muna lafiya ko?
lafiya alhamdu daga ina
Da?
daga ina
Daga na magana.
to bismillah ina jinka
Muna magana da malam Ilyas ko?
na'am
Yawa, Alhaji Ibrahim daga Amurka ya turo mun lambar.
a a muna ina ina radio ne ina radio yanzu ina radio ne ina radio jiha
Ah, okay.
ina cikin ina cikin mission ne mm. eh kin dai muna fatar yan uwa a takaice eh duk abin da mutum zai yi in ya san cin nasara to ya koma ga tushe mai Allah ya ce mai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum na'am assalamu alaikum eh magana ma assalamu alaikum to mai zo na san da mutum yi magana kuma muna ce an kai magana kai shuru to kenan sai ka sake kira ta wata hanya daban tunda lambobin ba ɗaya bane ba kenan sai ka sake wata lamba daban amma ta Allah an mafuka na yadda biyan yan muna tsayawa ne kaman karhe shidda ba ashirin ganin lokacin magariba yana matsewa kuma akwai ɗan labaru da ake na ƙarshe sai mu sa hudu ba kenan sai cike sauran lokacin kenan dai muna fatar wanda har lokacin ya bai samu ba abin da tambaye shi na iya kira daga baya a lambar da ake badawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na gani haka zo ne ya kira iyawa da radio kusan shi ba shi kenan lokacin da muke da shi ne za mu yi aiki da shi in har wani kenan wani abu ya shigo ko mai tambaya bai samu shigowa ba ne ba ko abin yanayin sadarwa bai shigo ba to daga baya ka ganin tsanwa hede domin zaga an kare magarba tana neman yi dan kaji shuru kenan muna sallar magarba kun ba magarba muna darasi shi dai mutum har kira zai yi ya bari bayan sallar isha kannan an kare darasi kuma zuwa har sha ɗayan dare insha Allah ba matsala bace ba amma lambar dai da ake badawa daga bayan kai kira insha Allah ta wuce in kaji shuru ba doka ba yana akwai dalili muna fatar dai a yi ƙoƙarin yin ibada akan sani ka a yi ibada akan jahilci ba wani abu daban da za a ci nasara kan shi akan jahilci ko me lazim ne mutum balle yan wa abin da aka yi kadan shi ya kamata ko wajibi ne maza mu ce ka yi ƙoƙarin yin shi akan yadda aka ce ka yi don kana neman sakamako na kwarai a gobe kiyan wajen Allah subhanahu wataala kuma yin hakan shi yasa Allah ya da manzanni mu muka sa wani al'umma aka aiko mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo gare mu kin da abin zamu yi na neman lada na ibada a wajen Allah in muna so mu ci nasara mu samu ladan da Allah yake bada kan ibada dole mu dauko daga tushe yaya manzon Allah ya kaza ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza kai yanda ya ce ayi shine samun tsirarka samun amfanin abin zaka na ibada amma duk abin da zaka yi da karan kanka kurin naga ana yi kaga anan babu sakamako a wajen na kwari a wajen Allah da abin da Allah ya sa ka yi shi ne zai baka lada ba abin da ka sa kanka kai ba da haka kenan kullum magana muhimmancin bin qur'ani da sunna kenan ibada karkashin da tushe Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma na ibada abin da shi na ibada ne kaga manzon Allah ya yi kuma sabai sun yi da haka kenan shi aka ce a yi bauta ma Allah akan qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai wannan shine duk musulmi kamata mai neman tsira ya kubuta daga sharrin duniya daga sharrin shaidani wallahi sai ya bauta ma Allah daidai da yanda Allah ya karanta ya ce a yi kuma Allah ya aiko da manzon shi don ya karantar da duniya duk abin da Allah ke so a yi na yi annabi ya hudu a yi duk abin da yake na Allah bai so a bari ya ga annabi annabi ya ce a bari kenan ba wani abu da ya saura wanda wani gwani ko wani kwararre ko mai ilimi zai iya kawo maka abin da manzon Allah bai zo ba da shi shine da yawa aka haka mutane suka bar suka bar suka bar hanya suka shiga daji ko aka sa su daji dalilin yarda da wasu mutane za su iya baka ibada ko tsarama ibada kai ma kuma ka ce ka da ka kai ta wahala kan abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba bai ba sahabbai ba su ba kaga kullum za ka yi wahala ne mara lada a wajen Allah sai ma ka samu hukuba ta Allah subhanahu don Allah ga wanda ya aiko maka ya ka kama wanda ban da shi wannan shine mata babban kira da ake kullum a yi kokarin komawa ga Allah subhanahu wataala a yi ibada yanda Allah ce yanda manzon Allah ce akan fahimtar magabata na kware kama bauta ta mu Allah da ka da ra'ayi shine hadarin dan adam bautar Allah da ni haka naga dama a'a bawa kake bawa kake wanda baka da naka naka kun bin umarni ne kurin ka bi umarni ka huta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila man ya aba ya rasulullah قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى manzana ce masahabbai duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yaki cikin sabon ya rasulullah waye zai shiga aljanna ka san da akwai wata a ce aljanna baka shiga baka san ka shiga annabi ki ga musu ga ma'anar magana yace duk wanda ya mun da'a zai shiga tabbata shiga aljanna dai kama annabi da'a aljanna tabbas ce amma ce wa man asani duk wanda ya saba mun kuwa faƙad aba ya sa ya ƙi shiga gidan aljanna da kanshi kenan mai son shiga gidan rahama ta Allah gidan aljanna to yi ibada yanda wanda Allah ya aiko wa sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan shine zai samu sakamako a wajen Allah subhanahu wataala yan uwa kaman bayani da nayi da man cewa kenan ba 20 ne zan tsaya daga nan mu ci gaba da shawaran hudu ba bayan hudu ba tukun kuzi labaru kenan dai wannan ina fatar yan uwa za su gano eh Allah zai kai mu shiri na gaba na sati mai zuwa insha Allah dai a ƙarhe biyar kin ne muke farawa muna fatar Allah ba mu ladan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana shine gurin mu yan uwa nan ya kamata mu tsaya sai dai na gaya muku cewa wanda bai sami shigowa ba dalilin abin sadarwa zai iya kira daga baya a lambar da na bada amma na ce sai lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96-99-01 soixante ko lamba ta mub mai lamba 94-32-50-42 amma na ce muku da yanzu an kuji da magarba ta yi muna karatu kenan baiwa in ɗauka muna karatu sai dai bayan sallar isha insha Allah Allah kai mu satin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته